أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin 18 ga watan bakwai watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1445 a cigaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin wato ainihin باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين babi mai magana akan cewa dalilin da ya sa ɗan adam ya fara yin shirka ya bar addinin shi na musulunci ya bar tauhidi a ban ƙasa shine wuce iyaka gurin so da girmama mutanen kirki to muna cikin masail mun karanta matsaloli guda goma za mu tashi matsala ta goma sha ɗaya a karatunmu na arba'in da ɗaya inda malam yake cewa alhadiya ta ashara matsala ta goma sha ɗaya mabarratul ukufi alal qabri li ajli amalin salihin za mu fahimta cikin darasin da ya gabata cewa akwai cutarwa da cutuwa game da mutane su dukufa su duka jikin wani kabari domin yin wani aiki na kwarai a maida wata makabarta ko a maida kabarin wani daga cikin mutane ya zamanto wata cibiya ko ya zamanto ainihin wato wani mahalli na ibada wannan yana da cutarwa a cikin addinin mutane ko da a ce gurin ba a bautar waɗanda suke gurin a farko ana bauta ma Allah ne a wannan makabartar ta hanyar a mai da gurin masallaci a dinga yin sallah saboda Allah ko kuma a mai da shi wani maukibi da za a dinga kai ziyara ta musamman domin akwai kabarin wani da su wani da su wani a wannan makabarta har ka ji wata makabartar ana cewa makabartar waliyai a kano misali kaga wasu kaburbura an musu zakhrafa an musu kwalliya wasu an yi gini a kansu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أن يجسس القبر أو أن وأن يجلس عليه وأن يبنى عليه حديث هذا جابر بن عبد الله أنا سكن مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أي مقبري دفي أمي سمنتي أمي شافي sannan ya yi hani akan zama kan kabari ya yi hani akan yin gini akan kabari wata riwayan ma ya ƙara da wa an yuktaba alaiha da hana a yi rubutu a jikin kabari duk da akwai tababa cikin wa an yuktaba alaiha kuma abin da ya fi a bar shi sannan an hana yin sallah ana fuskantar kabari la tusallu ila al-qubur wala tajlisu alaiha shi ma yana musulmi to amma tare da haka sai kaga mutane sun mai da kabarin wani gurin yin ibada ko an gina masallaci a jikin kabarin wanda nasi ya nuna aikin yahudawa ne da kiristoci wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sahihaini a rashin lafiyan shi na ƙarshe bi abi huwa wa ummi da nana ummu habiba da ummu salma ummu salama suke ba da labarin wata coci da suka gani a ƙasar habasha da hotuna ko 'yan butun-butunin da suke ciki wanda aka sassaƙa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innan mutanen idan mutumin kirki ya mutu a cikinsu ittakhadhu ala qabri aw banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwa sai su gina masallaci a kabarin kuma su zo suna wato sawwara wa'annan surori da wa'annan hotuna da ainihin tamathil na wa'annan bayin Allah din to kaga inda malam ya ciro mana wannan matsala cewa hakan na da cutarwa a cikin addini bayan kasancewar shi bid'a kuma wasila ce zuwa ga shirka domin shirkar da aka fara yi a ban ƙasa ta wannan babu ne zancen mutanen annabi nuh kaga ai a hadisi lokacin da wa'annan bayin Allah mutum biyar suka mutu ‘ya'yansu da ɗalibansu da mabiya shaidan ya musu wasu wasi cewa su sassaka gumakansu su kakkafe a majalis ɗinsu su dinga bautar Allah a gurin kaga ba su bauta musu ba amma sun yi bidiyar sassaka hotunan da kuma ittikhaz na gurin da suka mutu madadin wato a matsayin gurin ibada bil akhas wannan yasa da suka mutu su 'ya'yan jikokinsu da mabiyansu da suka taso daga baya shaidan kuma ya ƙara dawowa ya musu wasu wasun cewa kawai ba a sassaka gumakan wa'innan bayan Allah ba face sai dan abauta musu sai suka ci gaba da bautar su hakan ya bayi zuwa gami har suka manta da bautar Allah har ta kai wasiya suke mawa dan baya wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra Allah ya ce wa qad adallu kathira ولا تزد ولا نزد الظالمين إلا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا إن جي النبي نوح عليه السلام تلاك كاغون ينادى هدي الثانية عشرة مسألة تقوم شابيو معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها sanin hani game da yin tamathil timthal shine a sassaka wani abu a bisa wata hai'a bisa surar wani ɗan adam ne ko dabba amma a mai wato ainihin gabbai da idanu da sauransu irin na wancan mutumin ko wancan dabbar kaga an kwaikwayi waccan dabbar kenan shine sai a kira shi timthal shine dan butun butun kamar robot da ainihin wato yanzu ake robo ko mm. to a cikin wannan kissa din zamu ga haramcin yin haka an hana yin haka wal hikmatu fi izalatiha da kuma hikimar da ta sa ake kawar da wayannan abubuwa so daga ba zai iya zamantowa sababi na abauta musu wasu malamai sun yi ilhakin hotuna da ake ɗauka na photograph da tamathil a gurin haramci ba wai tare da cewa hotunan su bauta musu ake ba za mu zo can gaba zai kulla babi akan hakan na ga zai fi sai mu bar bayanin sai mun je can kan abin da ya shafi hotuna الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤك معرفة عظم شأن هذه القصة سن جرم اللمر ونن قصة وشدة الحاجة إليها دس أنا ننبك أتوازوا غريتك وانا دبك أتر ينزلي يتأملي يدوبي زوا غابن دي فارو ma'al ghaflati anha tare da kuma mutane sun gafala ba su kula da wannan matsala suna ta kirkiro abubuwa suna sawa cikin addini abubuwan suna ta zuwa suna wuce wato ainihin tunanin mai tunani waɗanda suka fara kago su maulidi da wane ne duk ba su yi tsammanin la'alla abin zai kai zuwa ga haka ba tare da cewa wanda suka kirkiro dama suna cikin akhbatu khalqillah in shi'a ne wannan ba su cikin lissafi to ma iya cewa wanda suka yi koyi da su a farko daga yankunan misra da sham da sauransu suka dinga maulidi har ma a yankunan mu nan da muke jin labarin fara yin shi da kuma wato yanda ake yin shi dai a da umuman zaka ga cewa mukhalafat ɗin ba su da yawa amma abin tare da wato marrud dahar sai ga yana ta ƙara ƙamari abubuwan suna ta wuce inda ake tsammani da bid'a ce ta aiki hatta koma ta aqida hatta koma ana taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana taba Allah subhanahu wataala a gurin wannan maulidi kaga matsalar kirkira ce da abin da aka kirkiro cikin addini to fa sai ya toshe kofofin sunnoni da yawa kuma ya bude kofofin bid'o'i da yawa haka hakan na da hadari mutane ba su cika ainihin wato mai da hankali ba shine ma al-ghaflati alaiha anha mutane sun kau da kai ba su la'akari da cewa wannan abun fa in muka kirkiro shi gaba zai iya zama masifa zai iya ƙara faɗi ya ƙara girma haka shi addini ka bi kawai kar ka kirkiro ka yi biyayya kar ka sake kai ƙage da ƙari a cikin addini arabi'ata ashara wa hiya a'jabu wa a'jabu matsala ta goma sha hudu ita ce mafi ban mamaki mafi ban mamaki kwarai cikin waɗannan masail ɗin mecece ita qira'atuhum iyyaha fi kutubi tafsiri wal hadisi malaman nan galibi na yan bid'a suna karanta wannan kissa cikin littattafan tafsiri da littattafan hadisi tunda kaga dai duk malamin da ya zamanto ya malantu a cikin tafsiri zai ambaci wannan kissar a ƙarƙashin وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا in bai kawo asar ɗin ba da lafazin shi ko da ma'ana ne da ya ambace shi balantana kuma littattafan hadisi da abu ne da ke cikin bukhari da sauransu to kaga suna bi ba mu ce ba su sani ba sun sani suna karantawa suna karantawa cikin tafsirai suna karantawa cikin hadisai da littattafan da aka rubuta ake bayanin ire-iren waɗannan abubuwan duk da kasancewar ba su mai da hankali gurin karatun tauhidi da ma'anar shi na tauhidi sai dai la'allar tauhidin su can wanda yake na bata to saboda haka abun mamaki abun mamaki suna karanta wannan kissa cikin littattafan tafsiri da hadisi wa ma'rifatuhum bi ma'anar kalami tare da fa sun san ma'anar maganar da yawan su suna da ilimin larabci suna da ilimin wato gane madlulul alfaz madlulatul alfaz sun gane me ake nufi suna ganewa bi ma'anar kalam wa kaunullahi hala bainahum wa bain qulubihim amma kai mamakin yanda Allah ta'ala ya sha makance tsakaninsu da zukatansu sun kasa fahimtar abinda suka sani kaga akwai abun mamaki ciki shine wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yakan sanya shamaki tsakanin mutum da zuciyar shi ga abun ka sani amma saƙon ya ƙi isa zuwa ga zuciyarka saboda me saboda zunubai da suka yi yawa laifi da bid'a suna zamantowa sababin mutum ya kasa fahimtar addini kaga kuma girman kai Allah ya ce yana sababta mutum ya kasa fahimtar alqur'ani sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq Allah ce da sannu zan karkatar da wato ainihin ayoyi na daga zukatan waɗanda suka kasance suna girman kai ba gaskiya a ban ƙasa wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha da za su ga kowace aya kowace gaskiya ka jawo musu kowace aka musu kowane hadisi ba za su yi imani ba wa in yaro sabilan rushdi la yattakhiduhu sabila da za su ga tafarkin shiriya ba za su bi shi ba wa in yaro sabilan ghayyi yattakhiduhu sabila amma suka ga hanyar halaka hanyar bata ita suke kamawa su bi to me ya jawo haka wato saboda kangare wasu da girman kansu to ba girman kai kadai ba duk zunubai suna iya zamantowa sababin haka kalla bal rana ala qulubihim ma kanu ma kanu yaksibun wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min 'indika qalu للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا التي أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم اتباع الهوى النفاق البدع الفسوق الفجور duka suna zamantowa sababin a toshe wa mutum basirar shi a doɗe mishi wato ƙwaƙwalwar shi da zuciyar shi ga abin ya kamata a ce ya fahimce shi amma kuma ya kasa fahimta shi da dama ita fahimtar Allah ke bada ta to sai ka ce za ka yi rikici da Allah kaga sai ya hana ka fahimta shine li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina ubangiji Allah ka kare mu hatta taqadu anna fi'la qaumi nuhin har sai da ya zamanto suna kudurin aikin da mutanen annabi nuhu suke yi wanda annabi nuhu ya shekara dubu ba hamsin yana musu wa'azi a kai akai ta ɗauki ba daɗi ana ta taɓurza da mutanen nan akan wannan abin da Allah ta'ala ya kawo dali ya kawo labarai ta yawa cikin alkur'ani akan hakan to wa'innan mutane sai da suka yi kudurin wannan aikin na kafirci da mutanen annabi nuhu suke yi huwa afdalul ibadati suka ɗauka shi ne mafi falalar ibada tun daga sunan ana kallo a yanzu social media idan garuruwanmu sun amintu kila ko yankunanmu ko halin da muke ciki yanzu ba mu gani a kusa amma kana gani a social media a yankuna irin su wasu yankuna na Masar wasu yankuna na Sudan balantana su Morocco da masu ainihin wato Burtani da Algeria da sauransu kaga wato ainihin qibab qubba qubba wato ainihin dariha dariha adriha na wasu da ake ganin wai waliyai ne ana zuwa ana roƙon su su Senegal misali su Ghana ko ba haka ba mutum ya je ya zauna ko ya duka ko ya dafa ginin wani kabari yana roƙon shi wani abu yana neman tsarin shi daga wata musiba ko wani ciwo ko wani abu makamancin haka kaga wannan bizzat shine aikin da mutanen annabi nuhu suka kuma su yanzu a gurin su sai su kira shi tabarruki sai su kira shi wato ainihin a a tawassuli kaga sai su ambace shi da sunayen wasu abubuwa waɗanda jahili sai ya ɗauka Allah ne ma ya umarni da shi alhalin kuma ya yi hannun riga da shiryarwa ta Ubangiji, ya yi hannun riga da shiryar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Da su ɗauke shi afdalul ibadat, wa a takadu su ƙudurta annama na Allahu anhu fahuwal kufur, shi tsammanin wai abin nan da Allah ya hana ma shi ne kafirci. Abin da Allah wato ainihin wa a takadu annama na Allahu anhu ko? فهو الكفر المبيح للدم والمال magana ta cika kuwa akwai wa rasulu naka anna ma naha Allah wa rasuluhu anhu okay to suna kudurin abinda Allah da manzon shi suka hana wai nassan karara to wannan shi kadai ne kafirci wanda zai halattar da jini ya halattar da dukiya wato babu fahimta cikin lamarinsu su wai sai an kawo musu ayar da ta ce kar ku je jikin kabarin wani shehu kar ku je jikin kabarin wani waliyi ku roƙi wani abu daga gurin shi sannan ne za su ce wannan haramun ne wannan shi ne kafirci an gane ku amma dan an ba da labarin wasu sun kafurta saboda sun yi abu kaza su ma sai suka zo suka yi min alifi ilal ya'i na abin nan da wa'incan mutanen suka yi daidai wa daida to su a gurin sa yanzu su musulmai ne kun gane kuwa to shi yasa wannan mas'alar sai ya kira ta a'jabu wa a'jabu ta fi ban mamaki duka cikin masail da saboda abin da ya kashe dan akuya zai kashe dan tinkiya ga abin da ƙaunin nuhin suka yi suka halaka duk wanda ya yi wannan abin daga baya shi ma zai halaka to amma sai a su sai an kawo musu dalilin da ya hana su su musamman kaga akwai abin mamaki kuma wasu daga cikinsu suna da'awar ilimi suna da'awar shehuntaka bar kila suna ganin ma sun kai kimma a cikin abin da ya shafi fahimta alhalin ba haka khamisata ashar التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة kaga a cikin kissar an sarraha karara cewa ba abin da suke nema daga gurinsu wato ainihin sai ceto ceton wa'innan gumakan suke nema wato shi yasa suke bauta musu kamar dai yanda mushrikan makka suka ce ha'ula'i shufa'a'una inda Allah ta ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa akwai wani shi ma da a wannan zamani shi ma ban sani ba yankin Masar ne ko ina ne shi ma ya fito ya ce suna bauta mawa wato haka yi amfani da lafazin suna bauta ma wa kaburburan nan ne da wannan shehun nan nasu li yuqarribuna ila Allah zulfa kaga tashabahat qulubuhum kenan ko yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun suna kwaikwayon zancen wanda suka gabace su daga cikin kafirai as-salisata ashra ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور aradu zalika ‘yan bayan da suka zo suna tsammanin malaman da suka gabace su kaga malamai ne masu kai bid'a da suka sassaka surorin wa'innan bayan Allah guda biyar suna tsammanin sun yi nufin bauta musu haka shedan ya raya musu duk da cewa su na farkon iya abin da suka yi bid'a ce amma na biyun su sun ketare suka je shirka yace da ilimi ya ainihin wato ƙare fa ubidat ko ta kai ana bauta ma wa'innan mutanen ana bauta ma gumakansu da niyyar bauta musu to haka nan ne duk wanda zai kirkiro bid'a ƙarshe abin sai ya juye in ba sa'a ba as-sabi'ata ashra al-bayan al-azim bayani mai girma fi qawlihi la tadurun cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Umar cewa kar ku wuce iyaka gurin yabona zuwa ƙarshe la tatruni kama aqratin nasara ibn maryam nama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulu ila zuwa ƙarshe sai ce fa salawatullahi wa salamuhu alaihi ballagha albalagha almubina tsirarraki da amincin Allah su tabbata a gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙon da aka aiko shi da shi isarwa bayyananne duk hanyar da za ta buɗi zuwa ga shirka zuwa ga guluwi a haƙƙin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai da ya rufe ta. Wani ce, Masha Allah wa shi'ita ya ce, A ja'alta ni lillahi niddan, kul masha Allah wahda. Wani ce, Komu na staghifu bi rasulillahi min hadal munafiq ya ce, Innahu la yustaghathu bi, innama yustaghathu billahi azza wa jal, duk da akwai abin cewa a isnadin. wata ta ce wa fina nabiyun ya'lamu ma fi gadin yace da'i hadha wa quli billazi kunti taqulina ga sunan hadisin as-sayyidu huwa Allah duk da shi ma akwai tababa isnad gashi na duk wata kofa sai Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu min dunillah لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم هلك المتنطعون haka duka wannan yana nuna maka Nabi sallallahu Alaihi wasallam bai yadda ba a kai shi matsayin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah daban manzan Allah ta'ala, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daban. Ina fata an gane. Kamar yadda wato Allah ta'ala ya tsarkake annabawa da cewa wala ya'murakum an tattakhidhul mala'ikata wan nabiyina arbaba. A ya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. kai ko mala'ika ma fa annabi tare da cewa fa annabawa sun fi mala'iku a zance mafi inganci amma ce musu suke wala aqulu lakum inni malakun ko ce ni ban ce muku ni mala'ika ba qul inna ma ana basharun mithlukum bambancin yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid kaga duka wannan wato taharruzat ne taka tsantsan ne kiyayewa ne karewa ne don kar wani ya yi ƙudurin annabawa sun cancanta abota musu shi yasa za ka ga cewa waɗanda suka zauna da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin sahabban shi sun fahimci tauhidi matuƙar fahimta domin ta kowace hanya annabi sallallahu Alaihi wasallam sai da ya karanta musu da tauhidi gurin karantarwa a aikace a cikin suluk ɗin shi da dukkan lamarin shi sai kaga addu'o'in shi da azkaran shi yana fawwala lamarin shi zuwa ga Allah kaga yana nuna kenan shi bai da ikon biya ma wani bukata mai biyan bukatan bayi shine as-samadu shine Allah da ake nufin sa da biyan bukata الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana ko nasiha da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana da cewa masu zurfafawa sun halaka masu zakalkalewa sun halaka addini ka tsaya tsaka tsaki kun fi umuri ka kulliha mutawassitan adlan bila naqsin wala rujhan الخامسة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم نفسي نكرر cewa ba a bauta ma wa'incan gumakan ba sai da aka mance da ilimi ka kenan da kaga jahilci ya yi yawa cikin al'umma shirka ta yi yawa cikin al'umma babu malamai ko da akwai masu sunan malamai tunda hatta idza lam yubqa alimun sai ce mi ittakhadha an-nasu ru'usan juhala mutane in ya zama malamai sun kare duk an dauke rayukansu sai su riki wasu jagorori waɗanda suke jahilai fasu'ilu a tambaye su kan lamarin addini fa aftau bi ghairi ilm nabi ce su yi fatawa bisa jahilci fa dallu wa adallu su batar da mutane dama kuma su batattu ne wangiji Allah ka tsare mu fa fiha cikin wannan mas'ala bayanu ma'rifati qadri wujudihi wa madarrati faqdihi madha al-ilm a ciki akwai bayani akan wato ainihin sanin daraja da mahimmancin samuwar ilimi cikin al'umma daga su almalamai cikin al'umma su taurari ne da ake samun haske da su da ake samun shiriya da su an fahimta ko? wa madarrati faqdihi da kuma cutuwa da al'umma ke shiga ciki in aka rasa ilimi dan al'ummar da babu ilimi tattare da su wato tamkar ba su da fitila ne cikin duhu ba su da jagora ne cikin batacciyar hanya malami shi ke kama hannun mutum ya ɗaura shi akan tafarki da izinin Allah shi ne ke cewa a yi kaza yana da kyau a bar kaza ba shi da kyau malamai kenan su ne adilla su ne wato jagorori na tafiya al-ishirun anna sababa faqd al-ilmi maut al-ulama sanadiyar rasa ilimi sanadiyar wato a nemi ilimi a rasa shine in malamai suka mutu tunda a hadisin cewa yayi hatta idza halaka ulaika ko yani matu lokacin da wa'annan bayin Allah suka mutu duk da sun yi bid'a su ta sassake sassake amma dai suna mutuwa wa nusiyal ilmu aka mance da ilimi ubidat sai suka dawo ana bauta ma wannan mutane kaga kenan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne cewa inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin la yaqbadu al-ilma انتزاعا ينتزعه من الناس وتروى من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الله ككاريهم تنهك ما لميتك الأمة alama ce ta nasarar al'umma da zaran babu malamai ko malamai wanda suka amsa sunansu malamai wanda suka amsa sunansu malamai al'ulama'ur rabbaniyun ba ‘yan hayaniya ba ba ‘yan taratsi ba don aka samu malamai cikin al'umma ana wata kyakkyawan zato mustaqbalan ɗinta amma babu malamai cikin al'umma to jil da zai taso jil ne wanda yake wato ainihin bahimi rayuwa ce ta dabbobi za a yi da mai ta'alimi ya faɗa bambancin dan adam da dabba da ilimi ne kawai ilimi ne amma duk wata baiwa da kake gani kana da ita in baka da ilimi biddab da addini ko amma duk wata baiwa da ka sani in baka da ilimi to sai an samu wata dabbar da ta fi ka in karfi ne baka kai su zaki ba in wayo ne baka kai su dila ba ko shi da ke shan ruwa da bindi ma karshen kar ya juya a kama shi kaga akwai hazar akwai ihtiyat duk kaza ɗinka ya ta buga misali to don haka ilimi shine ya bambanta ka da dabbobi kai ko a dabbobi mai wadda ta koyi wani abu ta iya daban take da wadda ba ta koya ba karan da aka horar da shi ya kamo dabba ta farauta an an sake shi da bismillah za a ci ma wanda ba a horar ba ya kamo dabba ta mutu ba za a ci ba ba za a ci ba wa ma allamtum minal من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله التي فكلوا مما أمسكنا عليه واذكروا الله عليه abin da suka kamo sai amma wancan sokon karan shi in ya kamo ya murɗe zoman wuya ya mutu ba za ka ci zoman ba ka ci mushi inda ba koya mai to malam hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun Allah ta'ala ka datar da mu da samun ilimi na kwarai da aiki karbabbe za mu bar shi sai mu tashi babu ma ja'a fi taghlidi fi man abada abada Allah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idha abada da kusan zailu ne na babin da ya gabata Allah ya samu dace amin